الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ne muna 21 ga watan rabiul thani hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da 1438 kuma shine yayi daidai da 20 ga watan 1 shekara ta 2017 domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci wannan cibiya mai albarka ta markazu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha dake cikin unguwar Hausawa Surat a cikin birnin Kano kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka na biyar ko to darasin mu na biyar kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-imanu bil yawmil akhir wallafar babban malami Dr. Muhammad Aliyu Sallabi rahimahullah idan kun tuna tattaunawar ba satin da ya wuce mun shiga cikin fasali na farko a wannan littafi inda malami ya kawo wani wata tattaunawa game da shi ainihin ruhi inda ya ce kalmar ruhi ta zo a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban daga ciki tana zuwa da ma'anar alkur'ani ما ينديكاو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم sannan kalmar arruhu tana zuwa da ma'anar wahayi kuma yanda Allah ta'ala ya ce rafi'u darajati bil arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi yunzira yawma talaq sannan daga cikin ma'anar arruhu ta uku arruhu tana zuwa da ma'anar jibril alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala ce fattakhadha min dunihim hijaban wa arsalna ilaiha ruhana wa tamaththara laha basharan sawiyya da kuma fadin Allah da zalabihi ruhul amin sannan kalmar arruhu tana zuwa da ma'anar alquwa wa thabat wa nusra ma'anar karfi da jajircewa ko tabbata da kuma taimako kamar yadda Allah ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihim al imana wa ayyadahum bi ruhin min sannan ma'ana ta biyar ta arruhu kalmar arruhu tana zuwa da ma'anar annabi Isa dan Maryam alaihi salam ma yadda Allah ta'ala ce ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salata azwa karshen aya sannan kalmar arruhu tana zuwa da ma'anar rai kalmar arruhu ta shida tana zuwa da ma'anar rai wanda shi ne faɗin Allah ta'ala wa ya tsalunaka anir ruh kulin ruhu min amur rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa falida malam bayan ya kawo mana wa'annan bayanai game da ita kalmar arruhu wanda a kanta yake so ya gina ainihin wato bahasinsa na farko a kai to sai ya ce zai ɗauki kalmar arruhu da ma'anar rai a kanta yake so ya gina magana da haka ya kawo mana maganganu akan haka to bayan mun tafi akwai tattaunawa da ya kawo wata ta dan wahalar kafin rubuto da ma'anar game da shin ruhi din nan da ake magana a kansa makhaluki ne ko kuma gairu makhaluk ma'anar guda biyu ma'ana idan ruhi abin halitta ne wanda shine zance mafi rinjaye kuma tattaunawa za ta fi daɗi idan muka ɗauki ma'anar arruhu da ma'anar makhaluk ma'ana rai dinnan shi ma halittarsa aka kamar yadda shi kansa ɗan adam halittarsa aka sannan akwai ma'ana ta biyu ko kuma fassara ta biyu ko mahanga ta biyu cewa ruhu dinnan ba abin halitta ba ne to idan sai malam ya ɗauko gabar farko a zuwan cewa ruhi dinnan abin halitta ne kamar yadda sauran ababen halitta ga baki ɗayansu suka zama ababen halitta to shi ma ruhi bai fita daga cikin wannan da'ira ba shi ma makhluk ne abin halitta ne domin kamar yadda muka faɗa wanda ba abin halitta ba shine Allah subhanahu wataala da haka in ce ruhi ba halittar sa aka yi ba to wani juz'i ne na Allah to in kuma muka tafi akan wani juz'i ne na Allah to ka ba da kofofi da yawa da kuma wasu masu mummunar manufa da mummunar akida za su iya kuso kai amma in ka ɗauki ma'anar ruhi makhaluki ne kamar yadda Allah ta'ala ya yi bayanin cewa shi kaɗai ne khaliq duk wanda ba Allah ba sunansa makhaluk to ruhi din nan shi ma makhluk an fahimta sai ya ce mana wato malamai da dama sun hakaito ijma'in magabata akan cewa ruhi din nan makhluk ne na yi kuskuren karatu satin da ya wuce na ce hukiya kalmar hukiya sai na karanta ta da mabani lil amma yanda ya kamata haka sai ya zama fa'il din shine ghaira wahidin min a'immatil muslimin an fahimta ma'ana da dama cikin malaman musulunci sun hakaito ijma'i akan cewa ruhi din nan makhluki daga cikin wayanda suka hakaito maganganun malamai na cewa ruhi din nan makhluki ne sai malai ya buga mana misali da Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Mashhur wanda ka koma ka ji wancan karatun zaka ji ba haka muka fassara ba wannan shine yadda za a gyara fassara insha Allah wanda wannan malami fitacce ne ya faɗi matsayinsa da darajarsa ta ilimi a wannan zamani bisa dalilai na alkur'ani da sunna da suke nuna cewa ruhi din nan makhluki ne ma'ana rai din nan shi ma halittar sa aka daga ciki ya kawo mana wasu daga cikin ayoyi kaɗan daga ciki shine Allahu khaliqu kulli shay Allah ya halicci komai wanda komai ruhi yana ciki sannan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yace akwai wani zamani da yazo wa dan adam da babu shi to kamar yanda dan adam babu shi haka da komai ma babu sai Allah subhanahu wataala to ruhi shi ma yana daga cikin abin da babu shi daga baya Allah ta'ala ya samar da shi ina fata an gane sannan ya kawo ayar wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a annabi zakariya Allah ta'ala yace mun halicce ka gabanin haka lokacin kafin mu halicce ka gabanin mu halicce ka walam ta kushaya baka zama komai ba ba ko ba a san ka ba babu kai daga baya Allah ta'ala ya samar da kai har sai kawo mana wata wata wata jumla mai kyau sai ce shi al-insan sai ya dauko karkashin wannan aya ta wa qad khalaqatuka min qabl wa lam taku shay'a sai ya ce Allah ta'ala ya ce ya halicci annabi zakariya kuma da babu shi to shi kuma mutum ba a kiransa mutum sai ya hada abubuwa guda ne sai da gangar jiki da ruhi kenan wa kada khalaqatuka min qabl ba za ka zare ruhi ba ba ka ce a khalaqatuka min qabl yana nufin gangar annabi zakariya da can aka halitta amma da ma shi ruhi da mata akwai shi wannan nazariya kaga wa kada khalaqatuka khalaqatuka kai da ruhinka da gangar jikinka ba za ka zare domin sai ya kawo mana cewa yanzu aka zare ruhi daga cikin mutum mutum sunansa ko kuma wani abu daban ya fita daga mutum za ka zama mutum ne in ka haɗa abubuwa guda biyu ga ruhi ga kuma mai gangar jiki hasali ma sai ce to ai shi shi gangar jiki kawai wata na'ura ce ko kuma ka ce wata abar hawa ce da ruhi yake hawa ya ci gaba da aikinsa an fahimta duk yana so ya tabbatar mana da cewa ruhi din nan da muke magana a kansa wato rai halittarsa a kai bayan ya yi mana wannan sai ya sake kawo maka dalilan da suke nuna cewa ruhi din nan makhluki me yasa sai ya ce al'arwawu rawuka gaba ɗaya tun kuma su ana karɓar su kaga kenan an samar da su kuma wani lokaci sai a karɓe su ɗaya wato za ku fil kafan ruhi ɗin nan ana sa shi a cikin likafani wa haludun da turare mala'iku wani lokaci su zo ainihin wajen ɗaukansa su hau da shi zuwa sama duk abin duk yana nuna maka ruhi ɗin domin inda a ce misali gairu makhluq ba halittarsa aka yi ba to ya zama shi ma wata sufa ce ko wani zaci ne na Allah daga bangaren Allah to ya za a ɗauke shi ya za a ajiye shi ya za a hau da shi ya za a ajiye shi bayan kuma shi wani juzi'i ne na Allah kaga in ka ɗauki wannan nazariyar sai ya zama to akwai shi yasa suka ce wa ruhu game da annabi Isa da suka ce wa ruhun minhu sai suka ce ai annabi Isa dan Allah ne saboda in ka ɗauki ruhin wani juzi'i ne na Allah to Allah ya ce annabi Isa ruhun minhu kaga kenan juzi'i ne daga Allah kun fahimci abin da malam ke so ya rushe saboda in ba a in ka tabbatar da cewa ghairu makhluq to hatta kiristoci su ma sun samu hujja cewa annabi isa dan Allah ina fata an gane sai yake ce mana kaga a azabtar da ruhin a ni'imta wani ruhi wani ran ai masa azaba wani ran kuma ai masa ni'ima ya za a ce ruhi gairu makhluq juz'i ne na Allah kuma ai masa azaba kaga shi ma ba abu bane wannan duk yana saki tabbatar maka tunda an ce wasu rawukan ana musu azaba wasu rawukan ana ni'imta su to kaga ya nuna a azabta a ni'imta wannan duk hali ne na makhluq ba khair ba khali an gane yace kuma a sake su wani lokaci in suna bacci wani lokaci kuma daga baccin a rike su ruhin kaga ruhin shi yake kwanta ya bacci sai kaga kai maganga cikin ka tasiri kai kwanta kai ta bacci ruhin ne yake bacci kuma in Allah ya ga dama daga nan kuma shikenan sai mutum ya zarci in Allah ya ga dama kuma sai ya saki ran sai kuma ga mutum ya tashi to kaga shi wannan yana nuna maka wannan ran fa da ake ta magana halitta sa aka shi ma kamar yanda kai aka halice ka an fahimta sai ya sake kawo mana cewa ai shi ruhin nan da ba halittarsa aka yi ba to da bai zama marhu ba da sai ya zama rab an fahimta da ba za a bautar da shi ba tun da shi ma khalik ne yana daga cikin wani juzu'i na alkhalik to in dai juzu'i ne kamar yadda siffofin Allah ga baki ɗayansu shi Allah maɗaukakin sarki alkhaliku laysa li awwaliyatihi ibtida' wala li akhiriyatihi inqida kamar yanda mai risala ya faɗa bai da farko shine na farkon da ba shi da farko shine na ƙarshen da ba shi da ƙarshe haka sufofin su suke ni da kai da sauran ababen halitta muna samo sufa ne idan muka ɗauki wata sufa ko muka ɗauki wani aiki sai a dinga siffanta mu da shi yanzu misali ana cewa wane injiniya ne wane likita ne amma kafin ya zama likita da ba likita ba injiniya ne bayan ya je ya karanci wasu abubuwa ko kuma bayan ya koyi wani kanikanci ko injiniyanci sai ya zama injiniya amma ba tun da aka haife shi daga cikin mahaifiyar sunansa injiniya ba kaga sabanin Allah subhanahu wataala dama can sunansa al-khaliq wala makhluq lokacin ba wani abin halitta sunansa al-khaliq ar-raziq da kaji ana cewa ba sai da ya azurta wani ya azurta wani ya azurta wani sannan ake ce masa ar-raziq ba kamar yanda wani ake ce masa magini bayan ya koyi gini ya fara gini da kafin ya koyi gini ya zama magini ba sunansa magini ba to sunayen Allah madaukakin sarki su ma ba su da farko da sufofinsa ba su da ƙarshe kamar yadda Allah ta'ala ba shi da farko bai da ƙarshe subhanahu wata'ala to kaga in ka yadda ruhi shi ma ba halittar sa aka yi ba kaga shi ma bai da farko bai da ƙarshe to kuma ga wasu halayya da suke samun ruhin wanda kuma yana nuna cewa akwai lokacin da aka samar da shi kuma akwai lokacin da ake rasa shi na ba ta gane to bayan ya kawo wannan a gurguje wasu nake ne mana kulasar abinda sai kuma ya ce raddi akan waɗanda suke cewa shi ruhi din nan ainihin wato gairu makhaluk wani juzi'i ne min zatin lahi ta'ala kaji su juzi'i ne shi ruhi wani ɓangare ne na zatin Allah ta'ala an fahimta sai suka ce ana cewa wannan kyallan daga cikin wannan kayan aka cire shi to shi ma ana iya cewa ruhin da Allah ta'ala ya ce wa annabi Isa wa ruhun minhu kaman wani juz'i ne na Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Isa ina fata kun gane sai suka kawo daga cikin ayoyin qulir ruhu min amri rabbi to sai anan ma sai mana wata magana sai ce ar-ruhu min amri rabbi kace da su suna tambaye ka game da ruhi ka ce da su ruhi min amri rabbi yana daga cikin al'amari ko umarnin ubangiji yana daga cikin lamarin ubangiji ma'ana shi ruhin ai ta kawwana ya kasantu ya zama samamme bi amrihi da umarnin Allah shi ruhi da haka zaka fassara aya ko kuma li annaha bi kalimatihi kanat ko kuma shi ruhin ya kasance ne da kalmar Allah idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dan haka daga kun fayakun shi ma ruhin ya kasance kaga kenan dai ruhin samar da shi aka yi da babu shi an gane wal amru fil qur'an yuzkar wa yuradu bihi al masdar taratan wa yuradu bihi al maf'ul taratan ukhra sai ce shi kalmar al amru a cikin al qur'ani ana ambatan al'amru wani lokaci sai a- ana nufin mabda wani lokaci al'amru ana nufin maf'ul sai zama maf'ul to a wannan ayar da Allah ya ce qulir ruhu ko kuma ayar ata amrullahi fala tasta'jilu kaga amrullahi kaga al'amru ya zo da masdar amma bi ma'ana maf'ul ata amrullahi ay maf'ul kaga ma'mur abin nan da Allah ta'ala ya umarta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kaga al'amurin ba ita suka ɗauka suke tawilinta a ta can ya tsalu na ka'anin ruhu ƙulin ruhu min amurin rabbi da ya ce ƙulin ruhu min amurin rabbi to shi ne malam sai ke cewa hatta al'amurin a cikin alƙur'ani idan ta zo tana zuwa wani lokaci da ma'anar masdar wani lokaci ta zo da ma'ana al-maf'ul to idan ta zo kaman faɗin Allah a ta amurullahi fala tastajilu kaga nan amurullahi amru anan bi ma'ana maqul shine yace ai al ma'muru bihi abinda aka yi umarni da shi yazo shine na tashin alkiyama wala tastajilu to nan ma dai mun kakkawo maganganu a wancan satin wanda naga da aka rusa aka yi dam saboda ya komar da mu wajen kaidoji na larabci da nahau da waye da waye da sauransu so karshe abinda nake so mu tsaya a kansa a kan gabar karatun satin da ya wuce don mu shiga sabon darasi shi ne a ƙarƙashin bayanin da na gama yanzu a kansa irin wa ruhun minhu yake sarkar lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to wannan idan Allah ya raba abu zuwa gare shi to abin yana ɗaukan ma'ana guda ko kuma nau'i biyu ne raba abu zuwa ga Allah kamar yadda ya ce wa nafaktu fihi min ruhi ya ce wa game da annabi adam wa nafaktu fihi min ruhi haka game da annabi isa ya ce fa nafakhna fiha min ruhina kaga duk yana jingina min ruhi sai suka ce to kaga da garan Allah kenan da min ruhi fanafakna fiha min ruhina Allah ya ce daga ruhinmu muka busa fiha ga a cikin na Maryam min ruhina daga ruhinmu sai suke cewa Annabi Isa dan Allah na fata gani to sai yake cewa ita Allah ya dinga cewa na ko ya ce nawa ko ya ce namu to wannan nawa ko namu tana da nau'i guda biyu idan abin da aka jingina zuwa ga Allah sifa ce wadda take ba ta tsayuwa ita da kanta kaman ilimi kaman kudura kaman zance ko magana kaman ji kaman gani wayannan sifatun ila mawsufi biha fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu sifatun lahu wayannan kaga ba sa rabuwa da Allah siffofi ne wayanda ba sa tsayuwa da kansu sai an jingina su zuwa ga wanda aka jingina yanzu kaga ilimin Allah shi ma sifa ce tasa da ba ta da farko ba ta da ƙarshe jin Allah ji ne wanda yake bai da farko bai da ƙarshe ganin Allah wayannan duk sufofi ne wayanda Allah ya jingina wa kansu su sufofi ne da ba za su rabu ba da tsati to saboda haka waɗannan sufofi ne na Allah madaukakin sarki da ba za ka iya raba su da ainihin zatin Allah subhanahu wataala ba sannan nau'i na biyu shine jingina wasu ababen ayyanawa waɗanda su kuma ba a cikin zatin Allah suke ba sai ba mu misali kaman gida kaman taguwa kaman bawa kaman manzo kaman ruhi din wanda muke magana a kansa yanzu kaga ya Allah ya jingina ɗakin Ka'aba zuwa gare shi wa tahhir baitiya lit-ta'ibin ka tsarkake baitiya ɗaki na yanzu ka ce ɗakin ka kai daban ɗakin daban kana jingina shi zuwa gare shi ka domin ka nuna kai kake mallaka abin ko kuma a'a in aka ce ɗakin ka manna kuke da shi tare kuke yawo wanne ne kaga wannan siffa ce wadda take munfasila a ware take don haka da Allah ya ce ɗakin Allah ɗakin daban an jingina ɗakin zuwa ga Allah don ɗakin ya ƙara samun matsayi da ɗaukaka kasancewa ɗaki ne ba ordinary ɗaki ba da Allah yake taguwa ai kowace taguwa ta sace amma sai ya duba taguwar annabi yace wato a faqala lahum rasulullahi naqatan lahi ay fadaru naqatan lahi wa suqiyaha yanzu da Allah ya jingina wannan duk tagoyi na Allah ne. amma ga wata nan saboda an nuna tana da wata daukaka da wani matsayi da wata mu'jiza ta ta musamman sai Allah ya jingina ta dan tashrif dan ya daukaka ta amma baya nufin cewa da taguwa da Allah ba sa rasuwa a hadafi kun fahimta to haka zaka sa ruhin shi ma ruhin na Allah madaukakin sarki yana mallakarsa da yace fa nafaktu fihi min ruhi ya jingina annabi Adam da yace ya halicce shi min ruhi daga ruhi kaga kenan ruhin an jingina shi zuwa ga Allah ba wai ana nufin ruhin Allah ba ina ba ta kun gane dan na fahimci wancan satin da muka tashi wasu kansu ya dan da muka zo nan shi yasa nake son dan sake yin kulasa wai ko abinda nake so ya fito din zai fito ina fatan gani to ga misalai nan wanda malam ya ba mu kaman daki kaman taguwa kaman bawa kaman manzo kaman ruhi kaman yanda wayancan abubuwan ake jingina su zuwa ga Allah dan daukaka su ba wai ana nufin su ma wani zati ne na Allah dakin da aka ce dakin Allah ba zati bane cikin zatin Allah shi dakin taguwar da aka jingina ta zuwa ga Allah ba wai ana nufin taguwar wani zati ne na Allah ba bawa da Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi Allah ya jingina bawa zuwa gare shi ba wai ana nufin da shi bawan da Allah a hada suke zatin su ɗaya ba za rabuwa ba musu to haka ruhi da Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani yana nufin ruhi daban makhluki ne halittar sa akai ba wai zati bane cikin wani juzu'i ne daga zatin Allah ina fata an gane wannan to gaba ta biyu هل النفس هي الروح ga wata kadiya ma ne ya shigo da yace shin annafsu ita ce kuma arruhu a Hausa ina jin dir sunan su da wannan yana nuna wa takurar harshe na Hausa bai da yalwa shi yasa kan ka samu yare irin larabci da wahala yalwatar za ga kowane abu yana da suna shi sa wani abin sai ka rasa yadda za ka fasa yanzu ka ga annabsu rai an ruhu ba ma rai to sai ma da yake so ya ce mana shin kamar yanzu yadda muka ba su suna ɗaya a hausa annabsu rai an ruhu rai kuma ba wani tafsiri da bahaushe yake yi cewa amma ran na annabsu kaza ne ruhin kuma na an ruhu shi kuma kaza ne duk kusan abu ɗaya kawai raf annabsu ya ce rai ba wani bayani arruhu ma yace rai ba wani bayani to a larabci ma haka ne arruhu da annafsu ma'ana ɗaya ce ko kuma ruhu daban nafsu daban to sai ce innan nafsa ita annafsu tudulaku ala umuri ana sakin kalmar annafsu amma ana fassara ta ala umuri bisa al'amura ma'ana tana da ma'anoni ba guda ɗaya ba a larabci wa kadhalika ruhu haka ita ma ar-ruhun tana da ma'anoni ai mun karanta wajen guda shida ma a baya ko kaga mun karanta ar-ruhu wajen ma'ana guda shida a baya to kaman yanda ar-ruhu take da ma'anoni haka an-nafsu a larabci tana da ma'anoni ita ma ba rai kawai sai ce fayattahida ko fayattahidu madululihi ma taratan abinda da an-nafsu da al-ruhu suke nuni a kansa wani lokaci abu ɗaya ne bayyatta hida madululihi ma taratan wani lokaci abinda suke nufi ɗaya ne annafsu shine arruhu arruhu shine annafsu wani lokaci abu an gane wa yahtalifu taratan wani lokaci kuma daban-daban yana sabawa wani lokaci za ga arruhu ta yi nan annafsu ta yi nan ma'anarsu ta bambanta fannafsu ita annafsu tudlabu ala ruh akan fassara ta da arruhu walakin sai dai galiba ma tusamma nafsan mafi yawanci ana kiran nafsu da annafsu idan kanat muttasila bil badan idan ta zama a hada da jiki idan ran tana cikin gangan jiki to mafi yawan lokuta ana kiranta me annafs wa amma idza ukhidat amma aka cire ta aka dauke ta daga jiki mujarradatan aka tsiraita ta ita kadai an-nafsu fa tasmiyatu ruh aglabu alaiha to arruhu shi ya furin jaye idan aka ce an cire rai daga gangar jiki gangar jikin daban rai daban to an fi kiran wannan ran da ba a cikin gangar jiki ba da me arruhu idan kuma a haɗe da gangar jikin da ran suna haɗa guri ɗaya a mafi yawan lokuta an fi kiranta da me annabs kai na gode da kuka gane an fahimci wannan sai ya ce wato tulaku ala dam ana kuma fassara annabsu ana nufin jini kaji kuma kaji larabci annabsu ka saba jin rai ko to kaga annabsu tana zuwa da ma'anar addam jini sa karatu dole sai an zo an yi shi ba haka ba sai za a samu ingausa a inda ingausa ne ma da su wato za a samu matsaloli da yawa fa fil hadith ya zo a cikin hadisi ko da yake hadisin da'ifi ma la nafsa lahu sa'ila la yanjisu al-ma'a idha ma tafi ko la yunjisu al-ma'a idha ma tafi abinda ba shi da jini mai gudana a jikinsa to baya najafta ruwa in ya mutu a cikin ruwa ma'ana duk dabbar da take ita ba ta da jinin ta nata na kanta da yake circulating yake yawo a cikinta don ta bada cikin ruwa sai ta mutu wannan ruwan ba na ta saba ne kaman kuda kaman tsutsa kaman tururuwa kaman sauro duk wa'annan za a gan kaga jini to sai dai na wani suka sha kaman sauro in ka gan shi da jini in bai riga ya sha ban kama ke za a gaba wani abu da kake gani na jini amma in ya sha su sai dai ya sha to kaga bai da jini to yanzu irin wa'annan in suka mutu a cikin ruwa to wannan ruwan ba na ta safa ina fata gane to mahallu shahid mala nafsa lahu sa'ila kaga an nafs anan ta zo da ma'anar ne jini ma'ana duk dabbar da ba ta da nafsu ba za ka ce mala nafsa lahu sa'ila abinda ba ta da rai mai gudana a'a sai dai abin dabbar da ba ta da jini mai gudana a cikinta la yunajjisul ma'a wannan dabbar ba ta najasta ruwa idza ma ta fi in ta mutu a cikin sa wan nafsu sannan an nafsu tana zuwa da ma'anar al'ayn ido kaji an nafsu tana zuwa da ma'anar ido amma fa ba ido wannan na jikinka ba kambun baka an san kambun baka aiko to annafsu tana zuwa da kambun baka zaka ce a larabci yuqalu ana ce asabat fulanun a fulanan nafsun ay ayn kambun baka ya kama wani wata larura ce kambun baka kawai idan mutum ya ga abu ya farzanta abin sai kuma bai ce masha Allah ba bai ce tabarakallah ba sai abin ya lalace ko kuma ya ga abu kora a zuciyarsa ya ji kawai ya yi bai ji daɗin abu ba kawai sai ga abin yana samun matsala wata larura ce ayi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ga abu ya kayatar da kai ko kuma kake da cuta ta baka jin daɗi in kaga wani ci gaba a hannun wani to ka saba da barakallah duk abu na gani a hannun wani ka ce barakallah an fahimta isa ba ‘yan wannan matan an zo barka mace ta haifi yaro kyakkyawa san bale ne da aka yi wannan yaro san bale ne da ce to tubarkalla an fahimta eh tubarkalla an fahimta a fahimta ta yana ganin kalmomi biyu ne aka jona ma'ana to barakalla an fahimta to ce da kuma barakalla sai ta haɗe sai ta zama kamar kalma ne sai a ce tubarkalla an fahimta eh wasu ma gefen ciki cikin ki da kanki saboda irin wannan ayin din ma'ana dai mahallu shahid shine al'ayn tana zuwa da ma'anar an-nafs tana zuwa da ma'anar al'ayn asabat fulanan nafsun kambun baka ya kama wani kaga an-nafs tana da ma'ana da wannan kaga ma'ana ta nawa kenan ta uku sannan wan nafs ita rai dai wannan an-nafsun kalmar an-nafs tana zuwa da ma'anar azat zati mutum shi karan kansa an fahimta Allah ya ce fasallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama kai kanka za a kira ka annabsu fasallimu ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama cikin suratul nur aya ta 61 Allah ta'ala kuma ya sake cewa cikin suratul nisa wala taqatulu anfusakum kaga annafsu da anan ma'ana zat an fahimta wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan wa nahwi zalika da makamancin haka wa amma ruhu amma ar-ruhu fala tuqlaqu il- eh, fala tuqlaqu ala al-badan la bin firadihi wala ma'an nafs sai dai kalmar ar-ruhu fala tuqlaqu ba a sakinta a fassara ta ala al-badani a jiki labin firadihi ko shi shi kadai wala ma'an nafsi ko kuma tare da ainihin wato annafsin ma'ana arruhu kalmar arruhu fala tuqlaqu 'ala al-badan gangar jiki ita kadai ba a kiranta arruhu gangar jikin da ba rai a cikin ta ba a kiranta arruhu labin firadihi ko shi shi kadai wala ma'an nafsi ko kuma tare da annafsi din na fatan gani wato dulakun ruhu alal qur'an ana fassara ar-ruhu ana nufin al-qur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kama inda muka karanta wa ala jibril ana fassara ar-ruhu da jibril nazala bihi ar-ruhu al-amin wa tudlaqu ar-ruhu ala al-hawa al-mutaraddida fi badan al-insan aidan da wata ma'anar an samu ana fassara ar-ruhu ana nufin iska da take kai kawo a cikin jikin mutum ana kiranta da arruhu wa amma ma yu'ayyidu Allahu bihi awliya'ahu amma abinda Allah ta'ala ke karfafar waliyansa da shi fa hiya ruhul ukhra shi ma ruhi ne kuma mai ma'ana da ba kama qala ta'ala ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa kadhalika al-quwa allati fil badan haka karfi da ke cikin jiki fa innaha tusamma arwahan kuma da ana kiran su da arwa ruhi fa yuqal ana kiran karfi na jiki kowace gaba ce take da karfi ana iya amfani da kalmar ruh shi yasa fa yuqalu a larabci ana iya cewa ar-ruhul basir mai karfin gani idan mutum yana da kaifin gani ana ce masa yana da ar-ruhul basir ko kuma war-ruhus sami' idan mutum yana da kaifin ji yana da karfin ji ana kiran jinsa ar-ruhu az-zamiri war-ruhu sham war-ruhu shami ko mutumin da bangaren sa na hagu yafi karfi to ana kiransa mai ar-ruhu shami an bayyana sai ke cewa wa tudlaqu ruhu ala akhass min hadha kulli ana fassara kalmar arruhu a bisa ma'anar da ta fi banta da waɗannan gabaki ɗansu wa kuwa kuwatul ma'arifa billah wato ƙarfin sanin Allah ana kiransa da arruhu wal inabatu ilai da komawa zuwa gare shi komawa zuwa ga Allah shi ma ana kiran ƙarfin komawar mutum zuwa ga Allah ana kiransa da arruhu ƙarfin sanin Allah ana kiransa da arruhu wa mahabbatuhu tsananin kaunar Allah ana kiran wannan za a iya amfani da kalmar arruhu wambi'atul himma ila talabihi wa iradati haka da zaburuwar himma wato himma mai zabura wajen neman kaunar Allah din da kuma nufatar Allah madaukakin sarki duk wannan ana iya amfani da kalmar arruhu wa nisbatu hadhihi ar-ruh ila ar-ruh ka nisbati ar-ruh ila al-badan kenan nisbati hadhihi ruh danganta irin wayannan ruhi ruhi din ruhul basir ruhul sami to jingina irin wannan ruhin wato ila ila ruhi zuwa ga wani ruhin ka nisbatin ruhi ila albadal kaman jingina ko danganta ruhi ne zuwa ga gangan jiki kaman yanda za a ce a jingina ruhi zuwa ga gangan jiki to haka sauran jingina ruhi zuwa ga ido jingina ruhi zuwa ga ji jingina ruhi zuwa ga sassanin jiki don a nuna ƙarfin wannan ɓangare na jiki din to haka shi ma jiki baya zamantowa cikakken jiki da zai dinga motsi ya dinga karsashi ya samu ƙarfi a cikinsa sai da ruhi a cikinsa da haka nisbatun ruh hadihin ruhu ko nisbatu hadihin ruhu jingina irin wannan ruhin da ake magana ilar ruhi zuwa ga wani ruhin ka nisbati ar-ruhi ila al-badan falil ilmi ruhu shi yasa zaka ji ilimi shi ma yana da ruhi ilimi yana da ruhi walil ihsani ruhun ihsani shi ma yana da ruhi walil mahabbati ruh kauna ita ma tana da ruhi walil tawakkuli ruh tawakkali shi ma yana da ruhi walil sidiki ruh gaskiya tana da ruhi an fahimta kamar yadda zaka ji an ce sallah ma tana da rai wannasu mutafawituna fi hadhihi ar-ruh sannan mutane hawa-hawa ne mataki-mataki ne game da wannan ruhi din faminan nasi man taglibu alaihi hadhihi al-arwah akwai wanda waɗannan ruhi kan sukan yi galaba a kansa fayasiru ruhaniyan sai ya zama mai cikakken ruhi ta kowane fuska yana da ruhi na ji yana da ruhi na gani yana da ruhi na ilimi yana da ruhi na tawakkali yana da ruhi na sanin Allah yana da ruhi na ainihin wato a gaskiya da sauran abubuwa to sai ka ji an kira mutum ruhaniyan wannan mutum mai cikakken ruhi ne ta kowace fuska wa minhum a cikin mutane kuma man yafiduha akwai wanda yake rasa wannan ruhi fa yasiru ardiyan sai ya zama kasa bahimiyan ya zama dabba wanda ya rasa wannan ruhin to kuma zaka zaka iya siffanta shi ba shi da ruhi na ilimi ba shi da ruhi na sanin Allah ba shi da ruhi na tawakkali ba shi da ruhi na ji ba shi da ruhi na gani ba wa'annan arwah din dubbai da su to sai ga ya zama arabiyan bahiman na ba ta gani yanzu tambayar da malami me amsa ku halin halin nafsu hiya ruh akai wannan tambayar shin an-nafsu ita ce ar-ruhu da ya amsa dam eh a a fihi tafsil kawai ko yawa fihi tafsil to ga magana ta hudu gaba ta hudu yace maratibun nufus maratibu an-nufus matakai na annafsu ita annabsun ma mataki-mataki ce a khabarana alhaqqu subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari annan nufusa talafatu anwa cewa annufusa rawuka annabsu annabsu nau'i uku ce gaba ɗaya annabsu kala uku ce nau'i uku ce ba ma'anarta ba ita nafsu ɗin nau'i uku ce النفس الأمارة الأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء wato akwai annafsu rai al'ammara mai yawan umarni bisu da a aikata laifi da ba daidai ba duk mutumin da kaga yana yawan aikata laifi yana yawan yin ba daidai ba to annafsu al'ammara ce shi shi yasa Allah ta'ala ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi hakika lalle rai la'ammaratun sigatul mubalagha mai yawan umarni ce bisu da a aikata mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai abinda ubangiji na ya kebance ya so na rahama ga wasu amma za a ga rai ɗabi'arta la'ammaratun biso illa ma rahimarar isa busiri yake cewa wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa in mahabakan nusihi fattahim an fahimta saboda wannan ɗabi'arta ta suratu yusuf ayata hamsin da uku wannan ma'anar annafsu ta farko kenan kenan akwai nafsul ammara rai mai umarni amma umarnin marar kyau sa mutum ya sata sa mutum ya shagiya ta sa mutum ya ƙarya ta sa mutum ya annabimanci ta sa mutum ya gulma ta sa mutum ya hasada ta sa mutum ire-iren waɗannan abubuwa annafsul ammara tu bisu wan nafsul lawwama akwai kuma rai nau'i ta biyu ita ake kira da nafsul lawwama rai wadda take mai yawan zargi ko dai kayi aikin alkhairi amma tana me yasa ka tsaya iya nan kaza zaka iya yin kaza ya akai zaka iya goma ya akai ka tsaya ka- ka yi guda daya ko kuma me yasa kai kaza bayan kaza ya fi shi ana kiranta lawama ma'ana ko aikin kirkin kake ma cikin zargin ka take me yasa wannan ikilasin naka bai isa ba ya aka ibada kaza ka ikilasin ka yasa iya nan kamata ya ikilasin ya baka me yasa kai ibada kaza bayan akwai wanda ta fita kaza ya kamata kai ita ya kamata kai amma ba kai ba ka zo ka tsaya iya kaza malejin ka zai iya kaiwa goma ya aka ka tsaya iya uku ko biyar al'amara ke allawama ke wasu kuma suka ce allawama ita ce wadda sai kayi abu kuma ka zo abun duniya ya dame ka ko abun duniya ya dame shi an bayyanta mutum sai ya yi ba daidai ba kuma sai ya zo ya ci tunani sai ga mutum ransa yana ta ɓaci ranar ba shi da walwala saboda tana nan tana ta cewa me yasa yi kaza me yasa yi kaza ya san an hana kaza me yasa yi kaza nafsul lawama kenan to ita Allah ta'ala yake ta wala uqsimu bin nafsil lawama ba sai na yi muku rantsuwa ba da rai allawama mai yawan zargi suratul qiyama aya ta biyu wan nafsul mutma'inna rai ta uku kenan kaga mafi karanci mafi karanci a ce mutum yana da lawama din in aikin kirkin mutum yayi ta dinga cewa baka gaskiya iya nan ka tsaya a in mutum mai kudi ne ya bada wani abu yana ganin ta nuna cewa ina ai ka faka ya ake ka tsaya iya haka an fahimta idan mutum mai wani mulki ne ko mai wata wata dama ya samu yayi yayi yana ganin yayi amfani da damar sai kuma ya zo ya nafsul lawama da dinga ya aka yi sai ya haka bayan kana da iko mulki a hannunka yake zaka iya yin kaza zaka iya yin kaza na alkhairi aka yi ka tsaya iya kaza To kaga akalla mutum ya samu wannan kaga alal akalli za kullun za ta dinga tuna masa ko kuma in yayi kuskure za ta zo ta dinga kunkwasa su tana dan me yasa yake an-nafsul mutma'inna rai wadda take almutuma inna nutsatsiya rai mai nutsuwa ita ce wadda Allah ta'ala ke ta ya ayyatu annafsul mutuma inna ya ke wannan rai almutuma inna nutsatsiya mai nutsuwa irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki rabiyatan kina mai yarda bisa ga abinda Allah ta'ala ya kaddara miki a wannan rayuwar ta duniya mardiya kina abayyardarwa bisa ga sakamakon da Allah ta'ala zai miki ranar tashin alkiyama fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na kware ku zamanto masu yin ayyuka na kware da nagarta gare ni wadkhuli jannati domin ki shiga aljannata wata haqiqu anna annaha nafsun wahida sai malam yace karka dauka wannan annafsun da aka faɗa kamar wato uku ce a cikin zuciyar kowa yana da lawama yana da ammara yana da mutuma'inna sai malaikata wata haƙiƙu zance na gaskiya a nan annaha ita nafsu ɗin nan annaha nafsul wahida ƙwaya ɗaya ce laha sifatun sufofi ne da ita cikin siffata akwai ammaratun biso akwai lawama akwai mutuma'inna amma duk ran kwaya ɗaya ce sai dai tana siffantuwa da wancan wani lokaci ta siffantu da wannan wani lokaci don haka sifatun laha bahiya ammaratun biso ita asalinta ammaratun biso mai umarni ce da mutum ya miyagun ayyuka fa idza arada hal iman idan imani ya bujuro mata sarat lawwama sai ta zama kuma lawwama mai zargi taqalu dhanb ta aikata laifi sun matalumu sahibaha sannan ta dinga zargin sahibaha mai ita watalumu bainal fi'il wa tark tana kuma zargi tsakanin aikata abu da barinsa fa idza qawiyal iman idan imani yayi karfi sarat mudma'inna sai kuma ta kai kololuwa sai ta zama mudma'inna kenan asalin rai ta kowa kenan tana matakin farko amaratun biso idan mutum imani ya wa imani ya bujuro wannan nafs din kuma ta karba to yanzu ta tashi daga amaratun biso ta koma lawwa shine inda za ga mutum ya aikata laifi yazo yana ta kuka ko kuma mutum ya aikata laifi ya ta bacin rai ko ya aikata laifi ya shige cikin daki ya kasa walwala ya san bai yi daidai ba lawwa sannan tana nan tana nan tana hauhawa in ta kai wani mataki ta ƙara ƙarfi imanin ya karbi sai kuma ta zama maduma'ina kenan kaga dirran kwaya ɗaya ce kawai sufofi ne wani lokaci daga matakin farko ta koma mataki na biyu daga na biyu ta koma zuwa mataki na ƙarshe gaba ta hudu hal tamutul arwah shin al'arwahu rawuka suna mutuwa ko kuma ɗauke su ake a bar gangar jiki tun da dama gangar jiki ba da shi ne za a ce mutum ya mutu saboda abinda zai sa ya zama mutum ɗin babu an zarara to wannan arruhu ɗin shin yana mutuwa tun da dai yanzu mun yadda makalo ne ko to tun da rai ɗin nan halittarsa aka yi to yana mutuwa wal arwahu makhluqatun bila shakk mala yace rawukan nan ababan halitta ne ko shakka babu wa hiya la tu'dam wa la tufna ba a rasa su ba kuma sakarewa walakin mautaha bi mufaraqatil abdan sai dai mutuwar rai da rabuwarta da gangar jiki shi yasa da ta rabu da gangar jiki za a ce ya mutu ya mutu wa inda nafkhatis thaniya amma lokacin da aka yi busar kaho ta biyu to adul arwahu ila al-abdan ai ana dawo da wannan ruhikan raukan ana dawo da su ila al-abdan zuwa ga masu su zuwa gangar ciki ko ana dawo da su zuwa jikuna wa qad dalla ala zalika al-ahadith ad-dallatu ala na'im al-arwahi wa 'adabiha ba'da al-mufaraqa yace wa qad dalla ala zalika al-ahadith domin al'ahadisu da hadisai sun yi nuni akan haka addalatu ala na'imil arwa hadisan da suke nuni akan akwai wasu rawukan da ake ni'imta su wa azabiha akwai kuma wa'inda ake musu azaba ba'dal mufaraqati bayan an raba su da gangar jiki ila an yarji'aha an yarji'aha Allah fi ajsadiha har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai dawo da su zuwa ga jikinsu wa kad akhbara subhanahu ubangiji subhanahu wataala ya bada labari anna ahlal jannati lalle yan aljanna la yazuquna fiha almauta illa almautata alula ba za su dandana fiha a cikin aljanna almauta wata mutuwar ba illa almautata alula sai mutuwar farko da suka yi suratul dukhan ayata 56 wa tilka almauta waccan mutuwa hiya mufaraqatir ruhu aljasada shine ruhi ya rabu da gangan ciki shine mutuwa ina fata gane ma'ana kun fahimci anan kenan al-arwa hal tamutul arwa kaga ba sa mutuwa kenan sai dai an dauke su kamar yadda Allah ta'ala yayi bayani cikin Qur'ani ana dauke rawukan bayin Allah ila al-illiyin su kuma rawukan kafirai su kuma ila sijji kenan kawai shi sa za ga lokacin gangar jikin an zara rai an bar gangar jiki to shi ne sai a ce mutum ya mutu mutum da ya mutu rawukan nan na mutanen kirki a gurin da ake zuwa ana tara su cikin aljanna suna cikin ni'ima suna cikin walwala suna cikin annashuwa rawukan waɗanda ba na mutanen kirki ba na kafirai da sauransu su kuma ana tara su wani guri wanda ake kira sijjin wanda su kuma suna cikin tashin hankali da azaba da sauransu shi yasa bayan an yi busa ta biyu tunda busa ta farko kowa ya mutu wani nufikha fi suri fa sayaqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun kaga kenan busa ta biyu za a tashi to lokacin da aka yi busa ta biyu wa'annan rawukan da aka zare su aka mutane suka mutu a nan duniya za a sake dawo kowa ransa a dawo masa da shi cikin gangan cikin kugan kun fahimci wannan gabar ashe gangan jiki ta take mutuwa a ruhi yana an fahimta abu na biyar hallin ruhu kaifiyatun tu'lam shin ruhi yana da wata kaifiya da za a iya saninsa za a iya sanin ruhin nan shin budu ne ko ja ne ko kore ne shin ruhin nan turarre ne ko a warkace shi ko su baya ne ko cycle ne ko triangle ne tsayi ne da shi ko kauri ne da shi ana iya gane kaifiyar ruhi lamma kanacin ruhu makaluka yayin da muka yata cewa ruhin nan da halittarsa aka yi min jinsin amma an halicce shi ne daga wani jinsi la nazira lahu da babu irin sa fi alamil mawjudat a cikin duniyar samammu ba irin sa to tunda babu irin sa an samar da shi ne daga wani jinsi wanda babu irin sa a cikin duniyar samammu to ya za a iya gane kaifiyar sa sai ya ce fa innana la nastati'u an na'rifa sifa an nu'arrifa sifataha ko an na'rifa sifataha to kenan hakika ba za mu iya sanin siffar yadda ruhi yake ba kada an rabbana Allah annaha tas'ad wa tahbab Allah dai ya sanar da mu ya bamu labari ya gaya mana cewa ruhin nan tas'ad takan hau sama wa tahbab kuma takan sauko wa tasma tana ji wa tubsir takan gani tana gani wa tatakallam tana magana ila gairi zalika zuwa wani haka illa anna hadhihi sifat sai dai waɗannan sufofi mukhalifatun li sifatil ajsamil ma'rufa sun saba sun bambanta da sufofin al ajsam sauran jikunkuna al ma'rufa sanannu falaysa su'uduha falaysa su'udaha wa hubutaha ko wa hubutiha wa sam'iha wa basariha wa qiyamiha wa qu'udiha falaysa su'udiha ko su'udaha wato hawanta sama ita ruhi wa hubutiha da saukarta wa sam'iha da jinta wa basariha da ganinta wa qiyamiha da tsayuwarta wa qudiha da zamanta min jinsi min jinsin ma na'rifu wa na'lamu wato na wani wani irin jinsi ne wanda ba za mu iya sanin sa ba ba yanda za mu san shi faqad akhbarana ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annar ruha yus'adu biha ila samawati al-ula lalle ruhi akan hauda shi zuwa saman daukaka thumma tu'adu ila al-qabr sannan a dawo da shi zuwa kabari sa'atan min az-zaman wani lokaci na zamani akwai dogon hadisi wanda idan aka dauki ran mumini mala'ikun da suka dauki ran yana za su zo da wani likafani da abun nan mai kamshi za su sa ran anan za su tafi da shi sama suna dosar kowace sama suka ce za su nemi a buɗe a ce kai wannan wace ranwa kuka ɗauko wani salihin bawa ne kamshi cinkan ku ƙara so haka za su hau har sai sun hau da shi zuwa inda Allah ta'ala ya so a hau da wannan ran sannan bayan su yi wannan kuma a dawo da shi duk ko wannan za a yi shi lokacin da aka samu mutum a kabari sannan a dawo masa da ran kuma ya bar tambayoyi a ansa an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zara an binne mamaci to yana jin karar takalman wanda suka binne shi kaga tuni har mala'iku sun yi aikin sun kai shi sama an an tabbatar da an karɓo ran sannan kuma sai a dawo da shi zuwa kabarin domin ya amsa tambayoyi shine malai yake cewa thumma tu'adu ila al-qabr sannan a dawo da shi zuwa ga kabari sa'ata min az-zaman dan wani zamani faqad akhbarana annaha tun'am aw tu'adhab bil qabr sannan hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa ran nan tun'amu ana yi masa ni'ima a cikin kabari aw tu'azzab ko kuma ana yi masa azaba fil qabr a cikin kabari wala shakka anna hadha an-na'im ala ala nahwin mukhalifin lima na'lamuhu wa na'rifu yake ta ko shakka babu anna hadha an-na'im wannan ni'ima da ake magana akan ta ala nahwi ala nahwi wato tana bisa wani irin yanayi mukhalifin wanda ya bambanta lima na'lamuhu wa na'rifu da irin yanayi da muka sani ina fata gani kaga kenan ba yanda za a san kaifiyar rake in ka fahimta dan kawai wani ya ce to wai shi ruhin nan yayi ke shi sa sai malam ya ce ko shi ta fuskar tambaya ya tattauna da mu ya nuna mana ruhin nan ba za a iya sanin kaifiyarsa salisan to wannan ruhin wanda in ya shiga cikin gangar jiki shine ake kiran mutum mutum duk wani mai ruhi kuma a kira shi da sunansa saboda akwai ruhi sannan wannan ruhin akwai iya wa'adin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗiban masa a kowane jiki idan lokacin ya cika kuma za a karɓe wannan ruhin daga wannan gangar jikin sai a bar gangar jikin a tafi da ruhi ruhin kuma a ajiye shi imma cikin ni'ima ko cikin azaba Allah kiyaye thaniyan gaba ta biyu yanzu mun ji al-awwal al-awwal in kun tuna shine karatun mu tun na farkon karatun mu na satin da ya wuce an fahimta to yanzu mun ji abin da ya shafi ruhi sai malai yake so ya mana bayani game game da karɓar rai da alamomin cikawa da kuma alamar kyakkyawar cikawa da mummunar cikawa da sauransu Baniyar, malai yace abu na biyu qabdur ruhi bin nau wato karɓar rai a cikin bacci da wata matsala ita ma da zai tattauna kafin mu shiga wancan karɓar rai bin naumi idan mutum ya yi bacci ashe mutum ya kwanta bacci karɓar ran tsaki min ahkamin ruh annaha tuqbadu inda naum yana daga cikin hukunce hukuncen ruhi ana karɓar ruhi lokacin bacci wahiya ma yusamma bil wafati sugura shi ake kira da karamar mutuwa shi za ba ya ce bacci kanin mutuwa an fahimta ana kiranta da alwafatu sugura karamar mutuwa wa qad zakara Allah ta'ala zalika fi kitabihi al-karim bangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata ka a cikin littafin sa mai girma qala ta'ala bangiji ta'ala yace Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah shi ne yake karɓar rawuka hina mauti ha lokacin mutuwarsu. Wallaci lamta mutu, haka shi ne da yake karɓar ran da bata mutu ba lokacin mutuwar ta bai ba fi mana biha a cikin baccinta kuma shi yake karɓar ran. wadda lokacin mutuwar ta yi shi yake karba wadda kuma ba ma lokacin mutuwar ta ne yayi ba amma za ta kwanta bacci Allah shi da yake karbar ran fa yumsiku allati qada alaiha almaut sai ya rike a ran da ya hukunta mata mutuwa kenan da mutum ya kwanta shi kenan ba zai tashi wa yursilu al-ukhra sai kuma ya saki ɗaya ran wadda ita kuma lokacin mutuwar ta bai ba ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato inna fi dhalika la ayat lalle a cikin wannan akwai ayoyi li kaumi ya tafakkarun ga mutanen da suke masu tunani to kaga a wannan aya mun gane cewa ashe mutuwa iri biyu ce akwai karamar mutuwa babban mutuwa akwai karamar mutuwa babban mutuwa ita ce wadan an karbi ran mutum baya dawo zuwa gangan cikin sa ya dawo ya ci gaba da zama mutum karamar mutuwa ita ce wadda in an karbi ran mutum ana dawo masa shine bacci an fahimta kaga kenan a wannan ayar gashi an yi amfani da karmar almautu guda biyu kuma ma'anarsu daban-daban almautu mutuwa almautu bacci an bayyanta Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kaga mutuwa ce wallati lam tamut kaga bacci ne wannan wa ana abdullahi bin abi qatada an abihi qala sirna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam laylatan ya ce mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare faƙala ba'adun ƙawo sai wasu daga cikin mutane suka ce ko wani daga cikin mutane sai ya ba da kamar shawara ya ce lau'ar rasta bina ya rasulallah ko za mu samu masauki ko za mu yi masauki a nan mu ɗanyi rurumi ya manzan Allah mana mu ɗan yi bacci haka na abin da saboda matafiya an nuna ana tafiya an kwana ana tafiya ya akwai gajiya da haka akwai wato ɗan bacci a ɗan zauna a ɗan yi bacci haka ɗan gajeren bacci a ɗan huta sana a yi gaba to sai ke ta lau'ar rasta bina ya rasulallah ko za ka mu sauka a nan ya ma'aikin allah mu ɗan yi ririmi mu ɗan yi bacci qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa akhafu an tanamu an sala cikin dare ne dab da asuba sai ce ina jin tsoron kar ku yi bacci yayi nauyi kuma ku kasa tashi ku sai ku yi sallah asuba qala bilal ana wannan tattaunawa sai bilal ya ce ana uqizukum fadja'u yace ni na dauki alƙawari na yi na lamunce muku zan farkar da ku ni ba zan yi bacci ba ku fanta ba dai tsoro ake kar a kwanta bacci kuma alfijir ya keto rana ta wuce a lokacin sallah ya wuce to ni ba zan yi bacci ba da aka kwanta wa asnada bilal zaharahu ila rahilati bilal ya jingina bayan sa a cikin abar hawarsa bai ma zauna ba ba kan ma ya zauna ko bacci ya zo ya abin nan a tsaye yake a cikin abar hawa cikin taguwarsa ko rakumarsa kawai ya jingina fa galabat wa aina ina sai idanuwansa suka rinjaye shi fanama shi ma sai ya bacci annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai duk dama suna bacci duk kuma kowa ya saki jiki alam din sa bilal an fahimta da kowa jira yake kawai bilal lokacin yana iya zuwa ta tashi so lokacin sallah ya lokacin sallah da aka shi za ba wanda ma yayi wani wato ya dan raba daya biyu kowa kawai kwanta yayi bacci dan ga wanda ya dauki alƙawarin zai tashi shi ashe ubangijin da ya karɓi rawukansu shi ma ya karɓi nasu ransa hawa fa ba rai da mutuwa ba fasta ya kazan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka lokacin da fa annabi ya farka wa qad tala'a hajibu shams qayar rana ma ta fito wa qad tala'a hajibu shams qayar rana har ta fito karbe nawa kenan ba ma wai irin ka tashi gari yayi tarwal nan ba a'a wajen tara makirin kwayar rana har ta fito a wata ruwaya ma ranar ta ɗan yi zafi zafin ranar ne masu kashi kai wanda ya kuma ana jin sanyin asuba kuma yanzu an koma ana jin zafi an fahimta faƙal annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka yana farka sai ga rana sahabbai da suka farka rana ta fito wa bilal zai amsa bayani faƙal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal aina ma kunta bilal ya muka yi da kai aina ma kunta ya muka yi da kai me kace ba ka ce mu kwanta za ka tashe mu ba qal bilal ya ce ma ulqiyat alayya nawmatan mithlaha yace wallahi ba a taba samu jefa mun bacci mai nauyi irin wannan ba kam tun da nake wani irin nauyin bacci Allah ta'ala ya sanya masa dan Allah ya nuna shine mai farkawa qala yace inna Allah qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha alaykum hina sha'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai dama hakika Allah madaukakin sarki qabada arwahakum shine ya karbar rawukan yake karbar rawukan ku hina sha'a lokacin da ya ga dama wa raddaha alaikum ya kuma dawo muku da ita hina sha a lokacin da ya ga dama ya bilal ya bilal yanzu ba maganar zargi da tuhuma da waye ba ubangijin da ya karɓi rawukan ya karɓi naka da aka yanda ya sa mana bacci ya sa maka bacci da aka ya bilal qum fa'azzin bin nas fa'azzin bin nas bi salah ya kai bilal tashi ka je ka sanar da mutane a tashi a sallah an fahimta فتوضأ يي الولاء فلما ارتفعت الشمس وبيضت لوكتين da rana tai wato ta daga sama tai haske qaba sai manzo Allah ya tashi fa sallah yayi sallah da sauransu wa allu shahid da kawo wannan hadisin shine bacci mutuwa ne amma mutuwa karama an fahimta Allah madaukakin sarki yanda yake karbar rawuka kuma ba wanda ya isa ya dawo da wannan ran to haka bacci shi ma ثالثا na uku fatuhu babin tauba hatal gargara ƙofar tuba a buɗe take hanhai har zuwa lokacin da ran mutum ya zo gargara lokaci ya yi? an ce lokaci ya ba Allah don baya so mutum lokacin da ran ya zo gargara ya za a yi insha Allah sati ya zuwa sai mu tashi salisan abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu gada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk